الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم يا همة الشهيد تريدنا بهذا المعبد وسار في بنظرة تاتنا بالزبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يقول قولي اللهم بن نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وأته إنك لا تولد المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا الأغراض إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا الأغراض إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا الأغراض إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الدهان سورة كنم من مجانا كان حياتي وانا حياتي وانا الله كشاف فلتقم يوم تاتي السماء بدهان مبين تسورا akwai wata rana wadda sama za a gani tabo da wani hayaƙi mabayyani ya gashan nasa wanda ya lulluɗe mutane haza azabar alimun azaba ce wannan mai raɗaɗi ko ko alama ce ta zuwan azabtarwa mai raɗaɗawa bismillahir rahmanir rahim kemim wal kitabil mubin kemim din nan Allahu alam Allah shi ne masani da muradi da abin nuhi nai da waɗannan baƙaƙe haƙun da mimun wal kitabil mubini Allah yana rantsuwa da alqur'ani littafi wanda yake mabayani jawabin rantsuwa wallahi inna anzalnahu mun saukar da wannan alqur'ani fi lailatin a cikin dare mubarakatin mai albarka hiya lailatul qadr shi ne daren lailatul qadri aw lailatul nisfin sha'ban ko kuma sha biyar ga watan sha'ban nazala fiha an sauko da qur'ani min ummul kitabi daga lawul mahfuz min as-sama'i sabi'ati ila sama'i dunya daga sama daga lawul mahfuz da yake can sama ta bakwai zuwa sama ta duniya aka aji qur'ani a cikin wani daki da ake kira baitul izzati ya daki na buwaya inna kunna munzirina jawabin amsa shine jawabin rantsuwa shine wallahi mu ne muka zama masu gargadi ga al'umma ما صعب ألا
فيها يفرق كل أمر حكيم فيها أكثر من بين المرأة أكي رغب كل أمر دكا الأمرين الأمة دبائي حكيم وندك أي مهكم أبين ذرتوما أمر من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمر من عندنا muhukamul amr ana kyauta al'amura ma'ana ana zama da su kuma ana zannawa a ce yan kwamitin zartarwa kuma hakan abin yake kwamitin zartarwa mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala su ne suke zaunawa abin duk da Allah zai zartawa a wannan shekara sai a zauna a zana a rubuta kowa na da masaniya daga cikin yan kwamitin zartarwa daga cikin waɗannan yan kwamiti akwai mala'ika wiru da runduna ta yi mala'ika mika'il da runduna ta yi mala'ika israfil da runduna ta yi mala'ika azra'il da runduna ta yi saboda ni waɗannan su ne allah ya ɗauki suna nan ya ba su jaɗin nan shi'a jami'u sunan allah jami'u duk abin da allah bai tattarawa ya rarraba mu al'umma to allah ya wakilta su a cikin waɗannan bayan allah guda uku na suka kunshi sunan allah jami'u jaɗin nan jibrilu ja wannan alifaki shine israfilu sai miɗin nan na mika'ilu an allika nan shine mala'ika azra'ilu to waɗannan mala'iku su ne allah ta tara komai ya danka musu to su ko duk abin da za a yi ga shekara sai wannan tattauna ya za a yi ya za a yi ya za a yi abinda Allah ka nuhi duk sai sanar da su su kuma suna gudanar da abubuwa ba tare da kamar da kai ba shi ne Allah subhanahu wata'ala ce amran ni indina lamarin da ya fito da gare mu zuwa waɗannan yan kwamitin zartarwa inna kunna musulina mu ne muka zan masu aiko manzanni zuwa ga al'umma
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم rahmatan Allah ce yana aiko da mursali na manzannin da ake aiko a rahmatan dangin kai rahmatan bil mursal ilayhim saboda tausaya mu waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su Allah yana nufin tsamus daga halaka zuwa birnin tsira min rabbika daga ubangiji inda wushi Allah as-sami'u shine mai ji li aqwalim ga zantutukan bayi al-alim masani bi af'alim da ayyukan su رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين rabbus samawati Allah shine ubangijin sammai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da tsakanin sama da ƙasa in kuntum muqinina har in kuna masu rankacewa to haka abun yake
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين in kuntum muqinina in da ku waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare ku kun ga masu rankacewa to abin yanda yake la ilaha ba matantance a mishi bauta ta gaskiya illa wa sai Allah yuhyi mai rayawa wani minku ko mai kashewa rakuta shi ne ubangiji ko alalan da ta amfani da ku wa ya ku alalan ku kuma shi ne ubangiji ko ya ku alawali ne na farko
بل هم في شك يلعبون فرتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Allah kuma da wata arace ban kai da bari ko kuka da fi shakkin suna ce kokon sanar da za su lissafin kiyama yan abura kun shagaltu da yan abura na lissafin kiyama ba farko kimkar mai mahaɗaru ma'ana mutum mai imani ko ko annabi Muhammadu ka saurari yau ka tafi sauraro ranar da Allah zai goma da sama biyu halin da wani hali mutumin wanda ke mabayani yakshen nasa wanda zai nuna da mutanen duniya haza wannan haji azaba azaba ce alimu mai rantsawa rabba da shi annin azaba to shi ne idan wannan abin ya taho a gab da tashin kiyama to za a tsayar addu'a ana hada rabba da shi annin azaba Allah ka yaye da wannan na rantsawa inda mu'minuna Allah mun sallama mun iman da cewa kai da kawo wannan kaddara أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين annaba Muhammad da kuka zai ta a za su yi su harko waɗanda an wasu ga zama ya zo musu mutumin mabayyanin hujjoji mutumin mabayyani duk al'amuran da aka yi noma da annabawa sun bayyana da hannun annabi amma ba su ankara ba annaba Muhammad da kira to sai su za su harko wa
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون kuma da wannan sai da sun ji da an rubuta bai kira annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sai suna hadin mu'allam ai wani ne inna ma yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne da koya Muhammad alqur'ani majnun wani kuma ce a a mawkaci dai yana kiran mutane ba su ji ko ya kokar cewa dole sai sun saurare shi
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنا كنتم العذاب مؤمنون ما فيها العذاب قليلا تنظر عليك إنكم آئمون كنتم الآبة متى الدنيا da zarar an yaye muku azaba ko rabatarwa ko mai ko kunci ko damuwa sai a koma ana haɗin zahabar sai ya asu a ni inda muka karuwa kwanu sai mutum ya koma cikin alfahari yana cikin baki a'iduna kuma a koma da aikata ayyukan da suka zama sanadin haɗa cikin bala'i
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون yawa ai akwai abin da ya gudana kayan makka suka umarta mu a nan zama sai muka gama da raguwar wata azaba mai ratsarwa da yau wata rana ce yau mai kusurwa shika ranar za mu jamka jamka babba yau wanda shi ne ranar yakin badar a kawo mutum saba'in a ɗaure ko a cikin mutum saba'in sannan ba wadda ce a cikin komi cewa irin a ce mutum dubu ta yaƙi masu mazari ga nemiga ga abdula ga tababba ga ibrahim turkin ga kullar faro ga gabaci ga rakon ba ga abinci ga abin sha ga masu kira da ƴan marasa amma waɗannan mutum dubu mutum ɗari uku da goma sha uku waɗanda an da doki shidda da da banduna a ce kuma da goma koro waɗanda mutane ko ka kashe mutum saba'in ko ka kama mutum saba'in ko shi ne ko ba ka kaci don haka har sun dawo duk aka zauna garin makarar an yakin barin sai kun tsoro zannawa ana ta tare a da ana bi tare wata rana akwai farwanu da umayya ya zauna da shi da aboki ne umayya farwanu sai umayya a farwanu ya ce yau ba wani jirin mubira yau ba ku mutumatu yau ba ku shaibatu yau ba ku rabiatu yau ba ku da hakan yayin tana ne sai da tsira zarta mutum saba'in sai mutum da kuka sai shi ko umar tsawon haka sai ce ai wallahi ina tabbata maka ba zan kada in ce wurin mai da martani ga muhammadu ba a ce ban samu biyan bukata ta ba a kashe mu wallahi da na ɗauki kashe muhammadu don ɗaya mai da martani in na kashe shi a kashe ba komi bukata ta biya sai shi sabbarin umar ya ce an yi kana iya wannan ya ce kwarai ko sai ce wallahi ni ko in kana iya sai da rayuwa ka ni ko wani ɗauke da zuwa iyalinka ka tare ka ɗauki wannan matsuriya in ba ka duk abin da iyali na sun kashi ko sun ka ɗaura na tuwa to wallahi na ɗauki na wannan ɗaura kawai shi ke ce to kada wani ya jiya kada wani ya sanya shi an gama daga nan inda suka yi na bindin ka'aba shi ke da ya kama hanya ya shiga gida ya ce mata ta to ko gida ɗan kudu ya kama zuwa ɗaya suna wurin barado don haka ‘yan kwanaki wasu gane da ba ta da hankali ke tashi ya ɗauki gobi ya ɗaura kuma ya kama hanya aka ba shi guguri ya kan hanya ya tafi yana zuwa garin madina a kwana a tashi da zuwa sai sai yi umaru ya fito da ya hango shi ya tsaya garin masallaci sai sai yi umaru ya ce ga shawarakin gatan ya tuno ba ku abin da ya shi gidan gaɗin ba shari ba shi ke nan sai ana saurari ya ɗaura da kuma ya tuno da sauran sai ya ce ina muhammadu sai ce kawai ɗaya da kawai wata zaɓin lafiya ba sai ina muhammadu sai ce tukuri bukata garin ta ganin ne sai suka ba da aka kira kuma da annabi ya zo ga umayyu dan wahalu nan ya tsaro ba ku abin da ya da shi sai shari sai annabi ce a bashi dama ya tsaro aka kira aka kuma kan ya tsaro da shi sai sai kuma ya ce da wani da wani marja kali ku tashi mu sai mu tashi tsaka mu kai tsoron annabi in mun ka gaza wani abu da muke layi mu gicci wani mu dawo shi mu wakarce shi a dawo an kai haka ana zuwa sai mazo ana ce ku fice shi haka fice shi umar ya kawo da kai ce ai muhammadu na zamo ne wurin dan dana baban gida wanda kuma kama sai ce a kada wani gaskiya ka kayi da Allah abin da kawo ce a an ban da wanda ba abin da kawo sai to buga ta ko dinan shi ne annabawa shi sai to ai inda ka ba suna amfani ai ranar yakin badar ai da sai amfani sai ce faɗanin gaskiya ya ce gaskiyar magana Allah sai ce ka mance rana kaza sati guda da ya wuce da kai da a kafaran umayya kuna zannabin din ka'aba kuna hira ya lissafa ba wa ne ba wa ne ba wa ne ya kusa ma da kuka sai kace in ba don kar abin wadi ya kama iyalin ka ba ka zo da yunwa ko da lura da ka dai ka kashe ko an kashe ka ba ko sai kace wallahi wallahi ban taba bari kala magana da Allah ba yau na taba ba wanda san da kai wannan al'amari sai Allah don ko ma ta taba mu a haka inda ba don haka yanzu a bani kalmar shahada sai ma Allah ce yadda sai a bani a taba kuma mai addinin musulunci aka dawo da shi masallaci an ka banna an kai su labari yau ya koma madina bai koma shi kuma ya bar wani zama ya banna to wannan kuma a wayi gari sai ga yakin fatuwa makarta ya kama a yi fatuwa makarta allah ya ba da zura ga annabi shi ke da kuma sai shi wannan sabuwani sai ya ce to lalle na aika mutum ya kashe ke muhammad in an ka samu za a ga lallai kashe da za a yi ina cikin waɗanda za a nuna ba a yayin don ga al'adar mayaƙa wanda ya ƙudurta kashi gaban ƙasa ko da ko al'umma to wannan ba a mai rangon abin da ya kamata ganin sun zai muhammadu ya yi nasara ya ci maka da yaƙi in lallaba in ɗauki abin gudunar da zai yi sai magana ya kama hanya ya tafi matilda to sai shi wannan sabuwan a umar ɗanwa sai ya rula ina roƙon al'ummar gare ka wata isa ya ce sabuwan ɗan umayya ya ababen tsane don mutai in yi abin da ya aike ni yi ban samu dama ba Allah ya kira ni zuwa ga rama na musulunta to ni kuma yanzu ina zai isa kame da alheri a bani dama an ce ya bagayi ya ji da ita in dawo da shi yana musulmi ya ce na yadda shi ke nan sai manzana ta sai ce to ya kula ta bayan wata alama aka ba shi ragwani manzana ce ka ga wani na iya kokan ko ce ga rawan nan shi ke da yadda faru nai yana ta gudu yana ta gudu ya hange sai ce mai ka sarwan kai ko da ya yi ganin sai daga kai girgiza karfa fita wato can ka cuce ni ka ce za ka sai ka kashe kewa muhammadu ka iya kuma yanzu nan ya ɗuro ya ce maka da yaƙi kuma kana son ka ala min wata gada ta yi sai ce wallahi ba wanda ta kawo ni ba ka tsaya ka ji ta baki na sannan ya dakata da ya taho sai ya dace gure shi to ga na tsa sai ya ce abin da ya taho da ni ka san muhammadu ba mai mai da martani ba ka san muhammadu mai yariya ne ga lalurka ka taho mutum ya ba ni amana garin ka ya ce ka taho in ka ga dama ka musulunta in ba ka ga dama ka za ka koma ka sai ya ce to sai in akwai alama zan gane cewa lalle ya yarda sai ya sa hannu ya jawo rawani da tsanar daga kunkuru ne ya ce ka ga rawani ne shi ya baka ne ce in ba ta shi to dukan na yarda aka ba shi rawani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya damra don duk wanda ya ga wani annabi to bai ce mai kara saboda an riga an san cewa duk inda ya buga an ba da dama da an gane a kashe to amma yanzu ga aminci rawanin annabi ya zo kariya gare shi aka dawo garin makka aka zauna sai ce to ga ni muhammadu sarwaka umaru ya ce ga abin da kace bace lalle ni a ke shi sai ce to ina son a ban zaɓi na kwana uku yi tunani in na ga dama in musulunta in na ga dama in yi zamana sai annabi ya ce an baka wata uku shikenan cikin watan da uku kafin watan uku ku kammala sai tafiya yaƙi ya kama wannan yaƙi za a tafiya ba makamai sai aka dawo gare samuwan da am muna so ka ba mu aron kayan yaƙi da takumba da rigunan zulke da dawaki ya ce aro ne ko ko ɓacewa an ce a ya aratun wa datu aro ne na maiwa ba an karɓe an karɓe ba sai su to babu ne ya ce ɗauko kayan yaƙi ga fito an ka miƙa ma ba annabi an karɓe kayan yaƙi shi ke za a fiya sai ce to muhammadu ana ba ni dama in zo in kallon yan uwana da yan uwan koyon yaƙi ya ce an baka dama aka kama hanya an ka tafi yaƙi ya koma gehe ya zanne yana kallo ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai Allah ya ba mu nasara ga manzo Allah da sahabbai ne aka tara ganima mai yawa bayan ganimar ta taru aka kasa biyar an ka ba da hubusi na annabi ya koma gehe sauran kashi hudu an karɓa mayaka cikin kafan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ba sabuwa min umayya raƙumi ɗari a idan ya raƙumi ɗari ya gami kama sabuwa aka ce ga suna annabi ya ce a baka ce ni ce kai ba da gaske ko ko aka ce da gaske sai da annabi ya ce da gaske sai annabi ya ce a ƙara mai raƙumi ɗari ana ƙara mai ɗan raƙumi ɗari sai ya yi warwa dama da hagu sai annabi ya ce a ƙara mai raƙumi ɗari da an ƙara naira kuma ɗari sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah wannan kyauta duk ɗan duniya da kasan duniya bai da kyautar da kuma ɗari ya ƙara ɗari ya ƙara ɗari in ba annabin Allah a ba da musulunci to daga nan ne aka ba shi musulunci ya musulunta to su wasu mutane alheri ka jawo su wasu mutane ko sai ruwan bani ka dawo to shi wannan duk abin da ya gani na ayoyi ba su gamsar da shi ba sai kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam da ba duniya baya to shi ne wannan rana wadda aka kawo mutum saba'in aka kashe mutum saba'in shi ne wanda ya zama har kullum duk duniya aka buga ya misali da wannan rana ta yaƙin badar to saboda shi kuma wannan yaƙi na badar har yanzu mutanen da kuma sabba annabi asalin hukuma kuma ne to kaga an yi kunnan doki kamirai mutum dubu sabba annabi mutum dubu amma kafin kafin a kan wajen mama sai a limanin minalikai abdullahi ɗan ubayi sai ya zamke mutanen nan wajen mutum ɗari shida da wani abu suka dawo baya mutum ɗari uku da goma sha uku su ɗaya da suka isa wajen mama to waɗannan mutane mutum ɗari uku da goma sha uku su ne waɗanda Allah ya ba mu ɗani wanda an nan sanar zama ke cewa ma lika da Allah la haƙala ala ahli bandin faƙalan al'umma shi to shin ko kuna da masaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mutanen yakin barar su ɗari uku da goma sha uku ya musu wani kallo na rahama ya ce ku kai duk abin da kuka ku dan aljanna ne to don haka sai sahabban annabi ɗan yakin badar sai suka zama suna da wani matsayi a cikin sahabbai kamar yadda ahal bai asir ruwani suke da nasu wani matsayi cikin sahabbai kamar yadda ahal abadi ma'ana masu bargo su ma waɗanda annabi ya musu ɗaya cikin bargo su goma su ma suna da wani matsayi a wurin annabi a cikin addinin musulunci to haka dai kowane ya samu wani martaba sai a bashi wani mukami na daban in na mutu in nuna ranar jin da muka kama mutum saba'in aka kashe mutum saba'in ran nan mun mayar da annabi sahabbai ne martani ga kabirai ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم wani karfar nan na kallon Allah ya ce hakika mun jarabci ƙarƙarun fir'auna mutanen fir'auna ƙallon gabanin mutan makka wa ja'ahum rasulun karimun rasulun karimun manzo mai girma karimun lahi annaba mai magana da Allah Musa alaihi salam ja'ahum ya zo musu Allah ta'ala mai girma a wurin Allah madaukakin sarki أردوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ana turi da yin ibada lahi a limamin kimtsawa fir'auna ka ba ni bayan allah a in tafi da ku ka ɗanta ku daga kukuncin da duka da ƙabilar ƙwarin isra'ila suke ƙarƙashin ka in ka ba ni su mu kuma kama hanya mai hira babban maganin ka in ni na ku rasulun aminu ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintaccen allah ba ni haɗinci ba ni rage aike
وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين wa Allah ta abu Allah kuma kada kuwa Allah girman kai bi ta yi da ake ku ce ba za ku ga Allah da yawa ba in ni ati kun bi qur'ani kuma in kuna buƙatar hujja ta cewa Allah ne ya aiko ni ko ba shi ya aiko ni ba to zan zo ku bi qur'ani da hujja mu bi ni wata kuma bayyana ya
وإني أخت بربي وربكم أن ترجموا wani muku sannan na da tsayi zirafi da ubangiji wani muku ko wani shi da ubangijin ku an tarjumu ni kar ku yi mini rajau ma'ana ku ƙara min abin da ban ji ban gani ba ko kuma lamma ta wa aduhu lokacin da kun kai mai narkon cewa in baka bar kiran mutanen mu zuwa ga biyayya gare ka ba to ton ta za mu je ne ka sai ya ce na roƙi Allah ya tsare ni daga rajin munafu
وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا wani ya kuma nuna in kun ba ku gaskata ni ba ba ta da nuna ku janye ku ba ni hanya in ta zama wanda suka yi da kira zuwa ga Allah فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون fara arabu annabi Musa ya kira zuwa ga Allah da sabar fara arabu sai daga hannu ya roki Allah ya ce Allah an ta haula waɗannan ƙauye wasu mutane ne mulmuna masu kangarewa su tsakanin shi gaskiya tsakanin da su
فاخرج عبادي ليلا إنكم متبعون Allah ce to fabri kama hanya ta yadda duk bayan da bayan na bayan an kwanta hankali ya rabu to ka bi dare diban Isra'ila da kabilar ban Isra'ila laila cikin dare innakum muttaquna ba za ku kare ku za ku za ku za ku ya Allah ya gani ba ku gane ku ba
واترك البحر رهوا إنهم جند wa مغرقون turkil bahara kamar wannan korama ta kurzumu idza qara'ata hu anta wa ashabuka in ka tsaye korama da kai sabbanka to ka bar wannan korama rahawan na tsaye ma'ana Allah ya bar daman motsa wa korama kurzumu ga hannun Ahmadu Musa yanda yake bukatar har korama za ta yi mutum ya zaɓa bayan mura abin da ya kuma ta cike da yadda hakan za har korama za ta yi to sai aka umarce shi tun da Allah ya riga ba shi dama to ya bar wannan kogi na kunzumu rahawan na ɗin in ya buga hanya goma sha biyu za ta buɗe idan waɗannan arnin ƙabilar banu isra'ila kowa ya kama nashi layi suka hitu suka tsallake su ma ƙabilar ƙurɗawa na tarin fir'auna za ku shigo su biyo baya innahu su kan jirgin runduna ne muwaruna wa'anda za su nutse cikin ruwa annabi musa ya nutsu da zalika da samun wannan abishin suka biyo shi da sare suka cin mai su suna bisa dawaki su ko suna kasa shi ne an ka ce ma annabi musa annabi musa ya buga tsoron kurzumu ta ce shi hanya goma sha biyu sun kama hanya sun ƙetare bayan suna gama hita su ko mutane fir'auna suna kama shigowa suna kaiwa gab da tsakiya mutane fir'auna sun ƙara shiga cikin ƙorama to fa umar uta ka mutsar da su da annabi musa ya tsallake da shi da mutane ne hatta bai fasu bahara har sai da kuka kai tsakiyar kogi sannan fir'auna ya fito wani rudu da ruduna kai suka yanke hanyoyi ƙorama ta ruɗa hanyoyi sai ku tana buɗe gabanku to kuma kankana tun da ta riga ta riga an ce kankana ta riga mata hanyar da ba kai ka gina ta kuma tarwa a ce ruwa ne ka tanga kun ba kai kuma barci ruwa ne wannan abu ba kuma ka zo ka ratsa wannan to amma kalmar alhurmuri ta riga ta riga yana cewa idza ja alqadar amir zufar lokacin da Allah Sulaiman alaihi salatu wassalamu ya wuce da yaro yana tsada tarko bakin bakin rijiya sai annabi Sulaiman ya wuce sai game da Ummu sai ce a alhudu wanda ya ce ba ina ba ya ce wani kyau da sai ya ce to kai hasara da yaro na nan bisa hanya na ga da dan tarko sai ce haba annabi Sulaiman ni na ganin ruwa karkashin kasa yaro kai wala wala kuma sannan ya kama ita ana nan annabi Musa ko da annabi Sulaiman ko da zawo da yaro sai irki alhudu daga hannun yaro sha alhudu da aka kuma sai ce za a ja alƙalin annal mutum sai kaddara ta kama ya gani ina ba zai fa'ida ba lokacin da su ko suka yi tsakiyar kogi sai a zai musa ya fita da shi na kabilar banu isra'ila suna tare baki ɗaya har sai da aka kai bayan sun fita ba wanda ya rage kuma a mutanen fir'auna ba wanda ya rage waje kowa ya gama shiga cikin ruwa a sai lamyar hulul bahar sai bai shiga kogin ba a wai lamyar ka a harin lamyar hulul bahar babu wani wanda ya rage bai shiga korama ba sai abin musa yana nuna ya ƙara buga wannan korama marra ta biyu sai allah ya umarci da ya bar wannan kogi rahawar na tsaye ya jira abin da Allah zai zarto ba ta a zahiri ga matsayin Allah shi ne fir'auna jama'a ta yi don ruru da ne za a nutsar fa umratu sai aka nutsar da su da faɗa lahu alaihi mulbahara sai Allah ya cigo da korama a kan su an ayyukan aka nutsar da su baki ɗayan ba wanda ya saura
كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات sai Allah ya biyo da bayanin abin da a cikin rayuwarsu wanda sun gabaro wanda suke da ra'ayi da shi Allah ce zuwa mutanen fir'auna ibdawa da fir'auna kamtar ku sun baro a min jannati na gonaki mazafi da gonaki manya-manya wa ulurin da marmaro tallilar guda da ƙarƙashin ikon su وزروع ومقام كريم وزروع sun baro gonaki wata da mazaunai karimin mazauni wanda ke mai kyau akwai dandali na hira wurare daban-daban
ونعمة كانوا فيها فاكهين akwai dai harkoki na jin daɗi ai mutu ake abin da aka ji da jin daɗi kanu biya fatihi na wanda ke shirya abubuwan ci da marmari a cikin wannan dandali sun bar abubuwa guda biyar rubuwar hajji da suna son ta kwarai sun baro gonaki mutum manomi da noma da gona sun baro lambuna da marmarar baruwar lambuna wani ruɗin da shirkoki da dandali na zama karimin mai kyau da harkokin jin daɗi amma mafi fatihin ni'ima da fataha ga wani sama at-tanqu shine jin daɗi shi ko ya ce an-ni'matu shi ko al-in'amu jiyarwa daɗi ka ya kana amuna biya sun zama suna jin daɗi biya a cikin waɗannan mazaunai kullum suka hito ma'ana Allah ya kurkuro kabilar Yahudawa da Fir'auna suka roro wannan ni'ima
كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك الأمر هكا الأمر يوم كان فرعون يا كورو النبي موسى وجماعته shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓe gonakinsu da dukkan wani harka ta jin daɗi ga hannu waɗannan tsundawa masu kora annabi Musa wa'urna wa'urna sai Allah ya gadan ma kabilar banu Isra'ila su ne tsawon wani mutane ahadi da daban هم بنو إسرائيل سنة قبيلة بنو إسرائيل
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين فما بكى عليهم السماء الله سبحانه وتعالى إذا ونن السماء بتموت سوكا دون سموت با والأرض كما تفتونها بتنون داموا دون فرعون لكم تعالى سموت با أهل كتبوا annan ko zama su a cikin nan su suna kudu su su an manyan gari shi ko babban mutum in ya mutu masu sifanta su suna sifanta su tarki alai suna sifar cewa ai sama da ƙasa na kuka saboda an sama ne to ga su kabila kimdawa da fir'auna sun mutu wa ma baka alai musamman wal ardu sama da ƙasa bata nuna damuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore da cewa dukkan mai imani yana da ƙoroni guda biyu a sama akwai ƙorma ta arziki ne ke zuwa a cikin sama akwai kuma ƙorma ta aiki ne kadai ake bi da shi wannan ƙorma idan ɗan adam mai imani ya rasu tafakkadar musamman sai shi sama ta bincika mun ga yau ba a shiga da aikin wani ba jiya ba a shiga da aikin wani ba wai lahiya sai da a ce mutu ai ya mutu Allah ya mai rasuwa sai da kuka a kan rasuwar wannan bawa da Allah wanda aiki na alheri ke bin wannan hanyoyi to amma wanda aka bi sani wanda bai da aiki na kwarai wanda bai taka zuwa sama in ya mutu ai sama ma bata ma san ya mutu ba balle da kuka gare shi shi kanin fir'aunin jama'a kai suna nan din saɓanin abin da suka ɗauki kansu annabi usman wai su manyan mutane ne matu da suka riga suka mutu amma wa ma bakar alaihi salatu wal ardu sama da kasa bata nuna ga mutu ba kun ban san waɗanda za a saurara da dan girman su a ce mutuwa ba za su ɗauke su ba ba za a jinkita musu zuwa su ba sama da kasa suna kuka alai musulmi in musulmi ya mutu haka nan wuraren da yake sallah alfiyar abu da fiya inda yake zuwa yana bauta Allah da wajen da yake zikirin Allah kamar masallatai da wuraren zikirin Allah dukkan waɗannan wurare in Allah ya musulmi da ruwa to sai su rika kuka akan damuwa don haka an ba a gurin musulmi in Allah ya mai ruwa a ce za a mishi kuka saboda wanda ya mishi martaba da matsayi a wurin Allah yana nuna damuwa idan wani ya ce zai mai kuka kenan an nuna ba a damu ba da wancan kukan da wanda suka yi kadar da suka yi ba. a idan idan da adam idan musulmi ya rabu ɗakin Allah ka'aba yana da musulmi kuka wani tsarin makadar da wurare masu tsarki ne saɓanin wanda a kamili sunan kahirai ba za a jinkirta musu ba
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل ألا شمون ذلك وأن ننت فرعون كفوتا هو بعد أن هلكت كاهلي فرعون بني إسرائيل سورة قبيلة بني إسرائيل من العذاب daga bautarwa almuhiri ta wulakanci ƙarfin arzari akwai kashe ƴaƴansu ƙanana da aka yi mawa saboda kan ahli annabin Allah annabin ƙarshe annabin Musa wasu hidarin nisa'i da hidimtar da mata ga ayyuka na gonaki min fir'auna من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين wani kan najjaya mun tsayar da bani isra'ila kabila bani isra'ila min fir'auna da kayan fir'auna min azab fir'auna daga azabtarwa da inda shi fir'auna kana ya zama aliyar mai girman kai minar musulmi ne yana da cikin mutane mabambata ولقد اخترناهم على علم على العالمين wani da Allah kabila banu Isra'ila Allah ce mun muka zaɓe su ala ilimin minna bisa muna sane da halin da halayensu na walwal alƙawari amma duk da haka muka zaɓe su muka ba su ni'ima sanin daɗi a nan duniya saboda ni su zama gwadi Allah ya bada sai su ce jarta ba Allah ce isan na mun zaɓe su al'alamina bisa alami zamanin jarikan zamanin su
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ألا تسوء قبيلة بنو إسرائيل من بعض من الآيات نمو الجوجي ما فيه بلاء wanda akwai jarabta mubinin wacce ke mabayaniya ni'imatan zahiratan mun babu ni'ima mabayaniya min farkil bahari mun kece mun tsoron kurzumu su tabbatar cewa akwai aya tare da su walmanni mun sauka musu garba mai kamar zuma saboda cewa akwai aya tare da su wasarwa motar kamar da yan shiya suna ana gafashi suna shi kullum kun ba gayya ba ku da wani a kawai Allah ya tona al'ada wannan jarabtawa jarabta shi wata da mabayyaniya
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين in haulai in haulai waɗannan mutane ku faru maka takardun maka laifununa suna faɗin wata kalma mai illa me suke faɗi iliya ai almautu mutuwa da zama allati ba da ba da hayatu wanda bayan cika rayuwa illa motar nan kule sai mutuwa ta farko mautun ba da hayatu mutuwar da bayan ta akwai rayuwa ma da alifa mu ba mu saka nan ba in an riga an mutu an mutu daga duniya sai ka duniya in mutu ya kawo duniya ya zanna ya rayu ya lahi tabi ne shi ke ya gama sai ya mutu to an taba ji cewa bayan an mutu ana tashi in ba ga waɗanda mutane ba mu ma da alifa mu ba mu san haka ba illa mutu da kula sai dai mutuwa guda wanda in an yi an gama ba ƙari da can muna maniyu aya'an sai muka zama rayu haka abin yake wannan ai ya riga ya auku don ita ayat in mutum yana tokan sun tashi a kiyama to ai akwai mutuwar ta har aukuwa kamin rayuwa wadda ya sani da can yana nutsarin mani ai mani ba ga rai kuma Allah ya tusa mashi rai to bai kallon haka shi da ana kuma ya koma kokanto walakin amma mun san hakan gaskiya ce walakin la ubu amma dan adam in ya mutu bai tashi wannan yake mutuwar farko lan san da muka zama ni Allah ya raya mu sai ma ba shi da muka zama dan adam kai abin da kai yake cewa mu ma na mu shiri ne mu ba zama da za a tayarwa ba
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين faru da aba'ina ku daga cewa Allah ya ce za a wata zafi na alkiyama a rusa mu kowa ne a taro da hako guda a yi misali a kai ɗan aljanna aljanna mu da ba mu bi ba a kai wuta to faru da aba'ina in kuna son mu zanga za ku uwa ya mu da mutu da kakanni to ku ce a rusa mu zai ku dawo ku ba da labarin ce mutuwa gaskiya ce kuma tashi alkiyama da jiyani a ya kuma yi wani zuwa rayu in kuntum sadiqina in har gaskiya kuka in kana hadal ba'd alladhi yaqulu al-anbiya in dai kana kiyama da annabawa ka ambata a gaskiya ne fa kun bi aba'ina iyayen mu da kakanni to ku dawo
أهم خير من قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين a ku ne suka hiran makka hum hayrun su suka zan mahi buwaya a bayan ƙasa an ƙaumun tubba'u an ƙaumun tubba'in duk wannan kawai ya ƙaumun tubba'in shi tubba'u wani ba Allah ya kira tubba'u lawal mutumin yaman ne wanda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗansu ka zagaye duniya kamar yadda zulkarna ne ke wa duniya wanda shi ne kuma asalin wanda cikin yaro ne kuna tafiya yana da waziri wanda ake kira da direba ana cikin ta ya a kawo wata kasa shi ya ta riba mutum ne mabugin hisabin masa da ran da suka yi zango wannan wurin sai ya ji daɗin wurin sai ya ce ka wannan wuri yana da kyau sai ya ce ranka da ina ma ka san abin da zai biyo baya ya ce me zai biyo baya sai ya ce wannan mahalli nan ne annabin ƙarshen zamani zai yi hijira daga wata ƙasa mai yawan duwatsu ya zo wannan ƙasa mai yawan da dinai shi ke nan sai ya ce to za mu isko shi ya ce ba za ka isko shi ba sai ya ce to sai ya bar wasiki ya bar ya karɓa shi waziri ne ya zanna na wuri bayan shi ya rubuta ya nufi gare shi in shi na bayan ya nufi gare shi har a yi tafi sako na zuwa ga annabi ƙarshen zamani wanda zai zo hijira ya zo madina to shi ne ake kiran a sunan garin madina da sunan yasriba wannan yasriba wazirin tubbar lawan shi ko shi na kira maliku tabari shi ne kakan maliku saifu bikin da ziyarar to shi ne allah subhanahu wa ta'ala ce shin ku mutanen makka da mutai ko ina ba haɗin sun daga iyakar sai shan wurin saya abinci su ne suka yi waya a duniya an ƙawon mutum bare ko ko mutanen turbaru lawan wanda ya kewaye duniya gaba ɗaya ya mallake ta su zama ƙarƙashi ne amma duk da zama ne haka bai gagara ba Allah ya ashe rayuwa sai wannan ne min kamle haka nan mutanen su gabatu turbaru lawan min al'ummi na al'ummomi a halaka namu mun an shira dukkan waɗancan suka gabata dukkan ne saboda kayan cewa da suka Allah idan sukan mutane suka gabata kayan mulimina sun bar mutane masu laifuka shi su zama lawan malikun wani sarki ne daga cikin sarakunan ƙasar yamma ya zama yana cewa da runduna ta har yi da garin madina akwai malamai tare shi wani suka da littattafai suka daɗe sai ya ban yawan zarta mutum goma da cikin malamai fil madina ce ce tsaya nan madina tilka buƙatun ya ce kar su bar wannan bagire mai albarka nan wannan gari nan ne mahijintar annabin ƙarshen zamani wanda zai hijira ta wannan gari sai shi kuma da wancan bayan sai ana malamai suka ba su wani labari sai ya rubuta wasiƙa irin da biyu a bacca ta zama gadin gane a hannun sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma annabi albin cewa ko da ban inda ka ba ya rasulullahi to ina bisa addininka ma'ana ka zama shegu gare ni ina kurta bin addininka ranar kiyama inna inna mutu ya in ya mutu ba wani mu'minin bihi to ya sallama kuma yana gaida annabi a matsala da su ake ta gano wannan littafi wannan wasiƙa a kafin an kafin kaka bayan kaka har sai wata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya har ya kita ba ka danka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa ta tafi umarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta wannan wasiƙa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la shi Allah ya amai qabu wallahi Allah zai kanta ba ulawal ummatun matsayin al'umma wahadar shi kadai su ko waɗannan mutum goma waɗanda suka yi imani da annabi suka zauna madina sai suka wanzu suna tayarwa abu ayyuban ansari har abu ayyuban ansari wanda ya san kanta annabi sallallahu alaihi gida ne ya hito daga cikin tsakon waɗannan mutane guda goma sai ga annabi sallallahu alaihi ya zo gidan gidan abu ayyuban ansari a bagiran wannan mutum daga tattalin ya farkar da annabi inda ya yi ko annabi wa ma harkar da sarawat
صدق الله العظيم
ga watan wajen ruwa to cikin da watan wanda ta Allah ta wance kai sai ya tuna ya bar waccan ko kuma yana bukan tokarta to yanzu waccan ne in sai zai rankawa waccan ta ba sau ta zama kabiliya da ta bar tun da ta zama kabiliya yanzu duk sun ne da gaba da zai fadi su sai ma da wannan asuba wanda ya bukanto sannan azhar sannan asar sannan magariba shi ke kaida Allah ƙara lafiya.
Za ka zama da limamin da nake yi sallar asuba. Kullum idan karanta idan karatu fatiha sai ya karanta kurban lawo haka kuma rasa a tsaye malam kullum ya ga yi kuma da ina neman karin bayani game da wannan
to a ƙa'ida ta ba masu cin hudun sun haka in yana da wasu wuraren da ke da ake garaya amma sallah ta yi amma zamanin a kan sallah ta zama wani ba Allah an kai ƙara ta yi haka cewa duk sallar zai zai garba ko wani sai ulwar da sai ma za ta ce a kira ta zo da bayan ya so aka tambaye ni aka yi ba ta kira ta ko wani sai ulwar da ko ya zuwa ni da wannan sura ina fanta cikin mazala sun sama ce kai ma Allah ya aiko saboda kana fi tsoron lawo Allah yana farka.
kamar da wani duk lokacin da an kai man wani alheri zai yi addu'a na kanci Allah ya kara mu kyau karama. Ne ne ma da wasu na bangare ga malam ya hukuncin wannan addu'a da ne.
To ai ita wannan kalma ko waɗanda mutane suna da shi'ari. Ma'anar shi'ari alamar a gane ɗan ƙabilar kaza ko ɗan ƙungiya kaza. Mu ɗan ƙabilar muna da shi'ari ma'ana alamar da muka bambanta da wasu waɗanda ba mu wani cewa Allah ƙara mu kyau karama. Kalama kai kuri ne da ya kan farci da kuma ga zaɓar da ya zama ba wani da ya lamu hadi da zuwa shi lafiya zaɓar da ya zama jikin wani da ya
Addu'a ga Alhaji Muhammadu nan kasuwa Allah ya sa
alamar da nasu ijaza wanda ta aiko da sadakoki a kan neman addu'a da waɗanda Allah ke zaba ta Qur'ani Allah ya biya musu da bukatu فلقد كانت عبادة فالإمام نقل الإسلام فبدأ من أسيا ألا يحقق فيك النصر ألا يحقق النصر واشكر الجنة وعلى الجنة alam ka ta hada zaga da waɗannan da ke neman aika a wurare daban-daban Allah ta ba masu neman masu neman aika da gwamnati Allah ta ba Allah kuma ya buɗa mu gwamnati da ya ka mutane a gwamnati ta aika alam ka ta hada zaga وكانت تعالى والقرآن القيام أيدي نظامة التعالية على أساس تنظيم الجبل العزيز اللي ضمنها كما أظن في الغد آية القرآن
لا إله إلا الله الذي يشفع عند
وقال كم تعالى يقول أن مطلوب أمة المسلمين وتم بها قضاء أن لا إله إلا الله kungiyoyin da ka aiko wani ma a zuwa wani mahaifin shakka su ma su fara a gajiyar su kamfani ولكن الناس فرصة ما هي على الله بنا قل هو الله أكبر فيها ويتم على الله على الله Amin.
muku nasiya wanda aka roƙa shi da Allah ya gafarta musu Allah ya tura musu mutar wanda ke cikin nirma Allah ya kara wanda ke cikin matsala Allah ya zai
waɗannan addu'o'i da an kai Allah karba Allah ya babu na yanzu da ya fadi ba mu yi su duka abin da ke tsoro kai mu shari ma shari ba mu yi kuma jagora ba mu yi da mu da mu Amin. Da ka ba mu da mu na albarka. Amin. Allah ka sanya albarka ga duka abin da mun ka mallaka. Amin. Wanda ba su da abin da Allah ka ba. Amin. Masu abin da Allah ka kara. Amin. Matasan mu wanda ba su da aiki da Allah ka ba. Amin. Wanda ba ya da aiki Allah ka ba. Amin. Wanda ya yi da abin da Allah ka ba. Amin. Mata wanda ya kawo aiki ne aiki ya tsaya a nan ko wanda ya yi. Amin. Gabana la tuwa nan. ربنا ولا تحمل علينا إذا كما مكتنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا وأخواننا كلنا وارحمنا أنت مؤمنا أعلى يا رب العالمين فأتنا يا رسالات الفاتحين
اللهم انا نسالك من منك يا الله ولا اله الا انت وفي امرك يا مالك وفي سلامك يا سلام واختار تارك يا سحاب واختار سبابك يا كافي واختار علمك يا عليم واختار علمك يا عظيم واجعل كلمك يا عليم واجعل اسمك يا يسيم واختار سعدانك يا قمر نسالك انت قدر الله من كل هم فرزم معركه يا سميع يا سميع يا سميع يا عظيم يا قادر كل شيء من واجه كل شيء قدر اللهم لا تكون لك ما لا تعطيك اللهم لا تكون لك ما لا تعطيك اللهم فرج أن لا فرج أمتنا محمد اللهم فرج أن لا فرج أمتنا محمد أنت رب قائمكم وعباركم مبروكم سهلكم تباركم كريم حياركم لقائكم أباركم نبيكم صحابين اللهم اذكر مالك وصحابك الكافي يا دين وسلم أمين وسلام الأمان سليم وعيدك أيوم النور اللهم تعالى بإبارك الله بإبارك يا سيدنا زلك يا سيدنا محمود Thank you.